أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الكلب أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم
قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى يوم مجرمون لنرسل عليهم حجارة من مسومة عند ربك للمسرفين فأغرقنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للجاهلين الذين يخافون العذاب الأليم bayan mun ji kissar baki na annabi ibrahim salam kuma sai ya kasance a cikin wannan kissa kuma aka sake samun wata kissa din cewa hal ataka hal ataka hadithu zaifi ibrahim shin labarin bakin annabi ibrahim ya zo maka to kaga a cikin wannan kissa ta annabi ibrahim tare da bakinsa kuma sai aka sami kissar annabi lut da yin albishir a cewa Allah ta'ala zai ba shi ɗa namiji kuma mai ilimi har yanzu to irin wannan ta faru a surata hudin alaihi salam wadda ja'ar rusuna ibrahim bilbishira qalu salama qala salam kama alaihi an ja'a bi ijlin hanif to shi ma iri ɗaya ne sai dai kawai karshen aya ne ke shan bambanci amma abin da yake can sai dai kawai wani lokacin wannan ce dan ƙari wannan ce rage kamar yanzu kaga a wannan ba ambaci sunan dan da za a ba su din ba amma kaga a ita waccan ta so ta hudin Allah ta'ala ya ce wa na hadi isiha ko wa min wara ishaq ya ko wannan har an baci annabi ishaq ko a ciki amma a wannan ba ambata ba haka so ta hijir shi ma an kawo irin da wannan kisar wanda bi'ihim an zaifi ibrahim yadda kalu alai fa kalu salama kala inna minkum wajilun ka ganin kuma ba ambaci ya mai da sallama da suka yi masa kamar a firgice yake muna jin tsoron ku bashiru bi gulamin ali kawo munkaro wannan biyan an zai ibrahim da kalu alai fa qalu salama qala inna minkum wajilun qala la la tawjilna nubashshirka bi gulamin ali eh karka ji tsoron komai mu ne maka albishin da yaro mai ilimi da namiji qala abashshartum ala ammatini kayfa fa bima tubashshiru duk ba ku tashi ban yi min albishir da ɗan ba sai bayan da na tsufa matata ta tsufa ni na shekara 120 matata shekara 99 kalu basharnaka bil haqqi za ta kun na minal muntari ba za ta kun minal muntari na ko Eh, yau kuma ga ga saddaunan haddatan najeriya gaba ɗaya ma a zaune to saboda haka eh, kuma magana ƙur'ani ake Eh, kuma dama ƙani ne ga khadimul qur'an khalifa sheikh ishaq rabi allah ya ƙara marhama gaba da baya ƙur'ani ne to saboda izza tana shiga amma idan muka koma cikin sotul kasas ko kuma ko sai shi kuma a an kabutu ya sotul an kabutu ma akwai irin wannan kisa din Eh, wannan ma jaru suna ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qarya قال إن فيها لوطا قال نهى عن بمن فيها لننجين وأهله إلا امرأته كان من الغابرين ولما أن جاء رسلنا لوطا في أبيهم وذاك بهم زرعا فشيما حزوا قرشان يعقلون duk da kisa iri ɗaya ce to to bayan kamar yadda ya faɗa a wancan falama zahaba an ibrahim arzawa ja'ul bishra jana fi qawmi lut har izuwa wa innahum atihim azabun ghairu mardud lalle azaba sai ta zo musu kamar yadda a sotin hijiri qala fa ma kadbukum shi ma anan qala fa ma kadbukum ayyuhal mursalu wannan wanda irin labari mai abin mamaki kuke tafa da shi don saboda ya san lallai tun da ya ga mala'iku ne kuma sun tabbatar masa cewa su mala'iku ne kuma sun masa wannan albishir da zai samu ɗa namiji ya san lallai fa Allah ta'ala baya aikowa mala'iku hakan nana tawaga wani delegate ya zo gare shi ko kuma ya zo ga wani wuri lallai sai akwai wani abu muhimmi amma in ba haka ba guda ɗaya ma ai ake aikuwa ya zo in wahayi to amma wannan an ce sun kai goma ko sun kai goma sha biyu ko kuma su uku ne da mala'ika jibril da mala'ika mika'il da mala'ika asarafi ne lallai ba banza ba wannan gayyar kama kaɗi bukun me yake tafi da ku da haka gabansa dar haka bayan sa bai san me za su faɗa ba qalu inna ursina ila qaumin mujrimin mu an aike mu ne mu halakar da da mutane waɗansu mutane wato mujrimai waɗanda ba sa bin umarnin Allah wanda suka bijircewa saƙon Allah suka kuma bijircewa annabin Allah annabulu sai kuma mai nunur sula alayhim hijaratan min qil saboda mu aika musu hijara min qil kai daga jin wannan baka ma taba jin irin wannan ba hijara ce dutsi ne amma kuma na tabo ne wato kamar yadda kasan wato jan birki tabo ne amma aka soya shi har ya zama dutse to shi za mu zo mu jajjefa musu mu halakar da su da wannan hijara da wannan dutse na taɓo musawwamatan inda rabbika lil musrifi kowane dutse wa'annan duwatsu wato na musamman ne kowa da sunansa da adireshinsa babu yadda za a yi wani dutse na wani ifada akan wani duwatsu ne masu hankali kamar irin yanzu akwai makamai masu linzami makamai masu hankali za ka samu makami ne amma yana da hankali idan aka jefa ba zai fada ba sai a inda aka umarce shi aka gaya masa kuma zai iya warewa wannan da wannan in ka ga ba hakan sosai a samu kuskure to amma ana samun kuskure ne yanzu wanda turawa suka yi a yanzu akwai makamai irin waɗannan sai dai ana samun kuskure sai wani sai ga ta fada kan guri makanin ko kuma a makina ma'ahula gurin kuma da mutane ne a gurin akwai jirgi wanda yake tuka kansa mai hankali akwai mota mai tuka kanta wani ta ma zama ruwan ina jin aikowa aidiya santa ko mota ce kawai akan titi mo- motoci suna ta zirga ita ma tana tafiyar ta Eh, in wani ya zo zai tsallaka sai ga ta tsaya ba direba ko ce in rami ne sansan ba ta ta fada ba To, yanzu akwai irin waɗannan motocin suna nan a duniya suna yawa to mutum ma yayi wannan ballantana Allah subhanahu wataala to saboda haka wayannan duwatsun na tabo na musamman ne kowanne yana da alama ta wanda zai ji ya fada a kansa kowanne akwai court din da aka rubuta wanda idan je ba ba shi ba to ba zai fada ba duk ma- yanzu duk wannan abu kaman ma an san irinsa ci gaban zamani ya kawo irin wannan za ka zo wayar ka ce ko kwamfutar ka ce ba ka iya yin amfani da ita ba dole sai ka sa mata wani kod ko kuma akwai yadda za a yi maka cewa a- a dan yatsa da kawai fa shi zai bude wayar in wani ya zo zo ita ba ba za ta bude ba amma duk sunan su dan yatsa amma kai kana saka dan yatsan ka duk wanda ka zaba in wannan ka zaba ya rika budewa ko wannan ko wannan haka ne ko da fina-finai kana duba za ka ga kofofi kofofi ne amma zai ga cewa ah, idan ma'aikata sun zo to hannu za su saka in suka saka hannu kawai sai ya bude duk wani wanda ya zo in dai ba a ciki ka ba to in ya sa hannunsa shi kun ba zai bude ba to haka su ma irin waɗannan duwatsun da aka halakar da mutanen annabi ludu su ma irinsa ne kaga tun dadewa Allah subhanahu wata'ala ya yi kuma wannan zai nuna maka cewa ilimi ne idan Allah ta'ala ya kimsa ma ilimi din sai Allah sai ya sanar da kai wani irin ilimi wanda yake amfani da shi kai ma sai ka gano shi to amma wannan kawai shine kawai za ka iya amma akwai wanda amsan ba za ka iya kowa ba musamman abubuwan nan guda biyar da suke a na ƙarshen surar lukman inna la indahu ilmu sa'a yayi kenan wa yunzil gais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za takasubu gada wa ma tadri bi ayyi aradin tamu Eh, wannan Allah ta'ala ce duk kwakwarka duk bincikenka ba za ka iya ganowa za ka ce ai likita zai iya ganowa kwamfuta da akwai da abin nan eh, yan wannan sound ultrasound scan ko Eh, sannan mun kuma wajen su shi kuma likin zamani malam bishir da akwai ultrasound scan wanda ake na'ura ce amma idan ana a wani kuma za ta iya nuna maka wannan ɗan da yake cikin wannan matar eh, namiji ne ko mace ce ko tagwaye ne ko ya nuna maka yana da lafiya ko ba ya lafiya daidai yake ko ba daidai ba yadda ya kwanta duk zai gaya maka saura kwana kaza za a haife shi ko wata kaza rana kaza za a haife shi to duk wannan zai to amma su ma ba za su faɗa ko dai ya ƙara kwana bakwai ko ya rage kwana bakwai ba za su iya faɗa gaba ɗaya su ce ɗari bisa ɗari abinda suka faɗa nan haka zai sai sai sun ce watakila yana iya ƙara kwana bakwai yana iya ragewa wani lokacin za a faɗi wannan ɗin ran kaza ga watan kaza za a haihu sai ga kuma an yi wajen wata biyu ma ba ta haihu ba ko kuma ta haifi kafin kafin wannan to duk wayannan abubuwa guda biyar din babu wanda ya san kansu in banda Allah subhanahu wataala duk duk bincikenka ba za ka iya kaiwa ya Allah a sanin waɗannan abubuwan ba za ka iya sanin wani abin amma ba za ka san su gaba ɗaya ɗari bisa ɗari ɗinsu ba fa akhrajna man kana fiha min mu'minin Allah subhanahu wata'ala baya halakarwa wannan ma wata kudura ce da ilimi irin nasa wa'annan duwatsu idan sun zo ba za su fada kan mumini ba kamar irin yadda iskar adawa da ta zo ita ma kawai iskar kawai sai iyakacin kafiran kawai su ne za ta ɗauka ta wujijjiga ta yi sama da su amma in kai mumini ne to sai ta maka mai sanyi mai daɗi amma in kafiri ne sai an yi sama da shi haka aka yi ta yi da su kwana bakwai dare bakwai wasa ma ne ta ayyamin husuma Allah subhanahu wata'ala baya wato kamar a ce wai ashawa'iyyan wato kan mai uwa da wabi kawai azabar ta zo duk wanda ta samu da mumin da kafirin da kafirin a'a duk sanda Allah yake saukar da azaba sai an tsame muminan tukunna ya zama sai kafiran kawai ba a taɓa samun kuskure azabar ta faɗa kan mumini ba shawa ma da za a shiga makaɗin ayyakin ai Allah ta'ala hana waye ya yi amfani da ikonsa da waɗansu hikimomi ba a shiga makan an yakin ba a wannan sai aka yi sulhun hudubiya walau la rijalun muminuna wani sa'un muminatu lam ta'alamuhum an tad'um fatasibakum minhum ma'aratun bigari da yi dikirin fi rahamati man ya sha lauta zayyan idan da ba don saboda wa'yansu mazaje da wa'yansu mata muminai ba sun cakuɗe da kafiran ba duk ba su fa goma ba sun cakuɗe da kafirai ba da za ku shiga ku yaƙe su wato a kawo ƙarshen su gabaki ɗaya ƙurishawa to amma saboda wa'annan mumine maza da mata maza uku mata kamantar to inda ba dan haka ba lautar zayyana da za a ce za su ware su ware wa'annan su ne muminan wa'annan su ne kafiran da azaban lalina kafiru minhu azaban alima da kafiran daga cikin su to sai mu musu azaba aliman azaba ma ta kara dangi su so daga Allah subhanahu wata'ala bai halakar da muminan da suke cikin jama'ar annabi lutu ba fa aka rajana man kana fiha mil mumini wannan garin sadum wanda yanzu yana kasar jordan sai Allah ta'ala ya halakar da man kana fiha wanda ya kasance a cikin wannan garin minal mumina daga muminai ƙarya garin annabi lut salam shi annabi lut dan dan uwan annabi ibrahim ne dan dan uwansa ne haran shi haran din shi ne dan uwan kamar lut bin haran to da annabi ibrahim da haran ubansu daya tarik tarik to mutane suna cewa ai azara ne shi wannan azara shi ba mahaifinsa ba ne kafiri ne annabi sallallahu alaihi ya biyo ta tsatsan annabi ibrahim Allah ta'ala ya ce allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidi Allah ta'ala shine wanda yake ganin ka sanda kake sallah kake yin abubuwa na addini ta kallo kuma wata kallo da kuma jujjuya ka fi sajidi a cikin masu sallah shi ku azara da shaida alkurani ba mai sallah ba ne ko daga ba mahaifinsa ba ne mun yi hudu ba kan wannan series na hudu ba ta ta wajen goma sha wani abu sati sati muna ta mimita ko ta juma'a har sai da muka tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai bi ta tsatsan wani kashiri ba ko ta cikin mahaifar wata kashira ba min arhamin tsahira wato duk annabi sallallahu alaihi wasallama ta cikin tsarkaka ya fito tun daga annabi adam alaihi salamu har zuwa kan mahaifinsa abdullahi da mahaifiyarsa na na amina saboda ka annabi luwa dan uwansa ne kuma ya yi imani da shi kamar yadda ya zo a sunan kasar ba amina da hulu har ma kan rubu ne na ƙarshen ya zo kuma da kadawar sallah sai annabi lutu ya yi imani da annabi ibrahim ba kala inni muhajirin illa rabbi zai kaure zuwa ubangijinsa na wuhon azizul hakim azizul hakim ko wuhon azizul hakim ko inna wuhon azizul inna wuhon azizul hakim ko yawa daya a baya wanda ya nuna kamar shi wahuwa yake cewa na anan a cikin farkon sotul kuma akwai irinsa kuma a gaba shi ma akwai min la ya alam mata da una min dunihi min shay eh wa huwa to saboda haka annabi lut da ya imani da annabi ibrahim ya zauna a tare da shi ci gaba yana daga cikin yana masa kiwo kuma ya ci gaba daga cikin masu taimakonsa sanda aka yi matsalan nan da shi da namarud wanda ya jefa shi a wutan nan duk ai annabi lutu yana nan fa an je nahu wa lutan illa arlati barakana fiha fil alamin barakana fiha lil alamin muka tsayar da shi da annabi ibrahim da annabi ne amma za mu ji a cikin sotil kasas da wannan sotil hijira kawai ana cewa kawai an tsayar da annabi lutse da shi da matarsa ko kuma da shi da iyalinsa ko mai ba a faɗarsu nan ma dai haka ne to amma dai ai iyalan nasa wani sun ce har da shi annabi ludu da ko tun da shi annabi ludu da kuma mutanensa da 'ya'yansa mata ko guda biyu ne aka ce da kuma sauran musulun ba wani yawa ne da kuma duk su fi duk dududu an hada su ba su fi goma ko ko sha biyu haka ba ba su da yawa amma mata tana cikin wacce aka halatar illa mar'atahu qaddarna min al-gabi illa mar'atahu qaddarna inna hala min al-gabi illa mar'atahu qaddarna ha min al-gabilina afa ma kana jawaba duk ya zo da irin wannan lafazin to sai aka fitar da duk wanda yake cikin garin mumini aka ware shi kafin azabar ta sauka amma wajen na shi ya gaira baitin minal musulmi in ban da gida guda ɗaya shine kawai muka samu da musulmi a ciki to can an ce mumini nan an ce musulmi na sai ka ɗauka kaman wato kaman mumine daban ko kuma da musuluncin tuntun da duk abu ne gida da mu da imani duka ɗaya ne to alhalin kuma ba haka bane in an ce musulmi to ya hada ana nufin kamar wato dai ana kiran mutane wato dukkanin mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi ba ne mumini mumini daban musulmi daban qalatul a'rabu amanna kullum tuminu walakin kulu asalamna larabawan kawai sun ce mu mumune ne Allah ta'ala ce a'a ku ba ba mumine bane musulmi ne ku ce da ku musulmi ne wannan ma da kullu imanu fi qulubikum har yanzu maganar da ake imani bai shiga zukatan ku ba har yanzu maganar da ta saboda lamma linafai almazi ila zamanin mutakallim in an ce lamma tana korewa abin da ya faru ne a baya har ya zuwa lokacin mai yin magana to to saboda kuma malaika a hadisin malaika jibrilu ko hadisin sai sai a sai na abubakar ya ya bayyana wannan dalla dalla malaika jibrilu ya zo yana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama da siffar mutane da yi cewa me imani ya faɗi a me musulunci ya ga masa musulunci abubuwan nan guda biyar da sallah da tauhidi da zakka da azumi da hajji to me imani imani kai imani da Allah da da manzanninsa da tafai da ranar tashin alkiyama da kuma kaddara alheri da rashin alheri mai zaki da mara da mai daci sai to me kuma ihsan shine an ta abu da laka annaka tarafa illan takun tarafa innahu yaraka ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa in baya in baka ganin sa shi yana ganin ka to kuma a yaushe za a yi tashin kyama ake tuto wannan kuma fa kai da kake tambaya ta ni da kake tambaya ban fi ka tsani lokacin da za a yi tambayar da za a yi tashin kyama ba ko kai mai tambayar tawa baka fi ni a cikin mu duka je ran da kwanne kawai goma ce take dukan ashirin ba wanda ya san lokacin da za a sa ga da ni da kai gaba daya ita toye to yaushe fito me alamun ta to wannan kuwa alamun ta kaza da kaza da kaza ya tashi ya tafi sai da aka dan jima sai sahabai suke tambayar annabi sallallahu alaihi wai ko wannan waye yace ai malaika jibril ne ya zo ya ga mu ya ya wato ya koyar da ku al'amuran addini ya koyar da ku rabe-raben addini saboda haka shi yasa zaka ga cewar wanda ya taka wannan matakin na kololuwa idan ya faɗi magana sai musulmi ya masa ya musanta masa kila ma ya zage kila ma ya kafarta shi kamar wanda yake ne yana jami'a idan ya faɗi magana sai wanda yake ko a naziri sun ko a firamare ya musanta masa ya ce haka ɗin ba zai yi ba to irin haka ne mutane ba sa aiki da abin da Allah yake ba ai Allah ta'ala ce ya wala taqhu ma laysa laka bihi ilm duk abin da baka sani ba kar kai magana akan wannan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda duk imani da Allah ya imani da ranar lahira to in zai budi baki yayi magana to ya faɗa alheri ko ya shiru wannan shine salama wadda ka tara kanin shi mako ayatan bayyinata lillazina ya safin azabin alim ko ko shi ba wadda kada ce ba a gane fa karatun ba da kafa ne karkar wani yana sauraron rediyo yi ina tambaya ina tambaya ko takardar tsire babu a hannuna ya kamata ma sauraro haka da kunna su sani idan muke kwamfama waje na fiya gaira baitin minal musulmina wata rakana ka gani ko sai ba ba wancan na sosul kasar shi ne kice a wannan an kabu kice wala kattar na fi minha ayatan bayyinatan li qaumin ya'qiluna eh wannan kenan muka bar aya bayyananniya ga waɗanda suke amma sai mutane masu hankali su za su gane wannan kuma wata rakana fiha ayatan bayyanatan muka bar aya a fili lillazi ne kafin azabar alim ga wanda suke jin tsoron azabar Allah wato mumini shine wannan labarin wannan kisa za ta yi mar amfani amma ba wanda ba mai muni ba ba ba wanda mai tso- ba mai tsoron Allah ba waccan kuma ta fi wannan gamewa duk wani mai hankali ba ko mumin ne ko ba mumini ba ga dai alama nan Allah ta'ala ya bari a fili a wannan garin yanzu idan ka je in kana da hankali to ba za ka yi aiki irin nasu ba aiki irin nasu shine luwaɗi Allah ta'ala ya aiko annabi lutu zuwa ga wayannan mutanen akan ya hana su yin luwaɗi matan su daina yin sihaki wannan shine ba wai tunda ake karanta kisoshin annabi lutu baka ji an ce kafirai bane baka ji an ce ko fasikai baka ji an ce kawai ba kawai dai wannan aikin kawai aka nemi a- a a- a hana su kuma wannan azabar ba a yi musu azaba don ba sa sallah ko ba sa zakka ko ba tauri don dai wannan kawai aka yi musu saboda illar da take ciki to su daga duk mai hankali idan ya ji saboda wa ma hiya min zalimi bi ba'i wannan fa azabar fa ba wai sai ya su mutanen annabi ludin na asalin su ne kawai ta shafa ba duk wani wanda ya zalunci kansa yake wannan aikin to fa azaba tana nan kusa ba a nesa take ba amma yanzu taurin kan mutane da tamardancin su har ya kai cewar ma har doka ake yi a majalisa Eh, za ga har har shugaban kasa guda ya je irin wannan idan suna taro a taro wa wato ya- ya girmama su duk irin wannan yanzu haka ake yi auren nan gashi nan a fili ake namiji da mace Mm. duk ga su nan, eh, babu riski riski babu riski ba kuna karanta kullum eh, wani wani mutum wanda ya juye ya zama mace da ai duk suna nan yanzu mutum ma har ma canza janda ɗinsa yake jinsinsa namiji ya koma mace mace ta koma namiji kuma abin nan kaka ce wai sai a wa'insu ƙasashe hatta ƙasashen ma da ake ganin tsarkaka nan mun na taɓa zuwa wai wata unguwa a maka a wajen maka muka samu cewar an yi irin wannan aure wajen mutane wajen maza wajen ɗari uku to to amma an zo an kewaye su an kama su Eh, unguwar da su muhammadu su shara'i wanda zai kai shekara goma yanzu to tsaurin kan mutane har ya kai haka mace ta auri mace a bara nan a kaduna matar ta kai karar mijin akan sai an biya sadakin da da da da da, da wato ta bashi mace ce fa da, da mace da namiji dubu biyar to tsaurin idan mutanen har ya kai haka to saboda haka shi dai Allah subhanahu wata'ala ma yubaddul qawli yake baya canza magana ya faɗa saboda haka faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur faman ya amani mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara babu wani abu da shi zai fasa akan irin wannan kuma aya ce gurin sai iyakacin shacin gurin sai Allah ya mai da shi kogi Ah, buhaira buhaira dabariya sadum a ƙasar jordan in baka sani da akwai urdun ko jordan sunan garin kenan ya koma kogi ne gurin mai wari kuma ana zuwa cikin ruwan za ka samu wai wannan duk wa'annan gine-ginen garin duk gahi nan a rugurguje wani ma za ka ga kashi na sangalin mutum ko kan mutum duk suna nan yanzu fa duk a jikin wayoyin nan da ka rubuta a sadun ko ka rubuta lot annabi a- ko kuma ka ka- ka rubuta a ƙaryatu lut za za za ka gani ke ya ya fito iri iri sai ma ka zaɓa ga su saboda kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a bayyane ne yana nan ba wai gun ya ɓata bane kuma mutanen da aka halakar suna nan ga kasusuwan su nan a fili duwar duwar watsin da aka jijjefa duk duk ga su nan a halin yanzu a yanzu nan kana rubutawa a wayar ka tsananinsa minti ɗaya kawai ya fito in ka shiga kuram ko kuram ko bin irin waɗannan google na'am ko- ko da yake jigiya mun ce ka- kafin mu ci gaba kamar yadda muka yi alkawari jiya ita wannan sotul hujirati idan mace tana shayarwa ya kasance kuma babu nono sosai a cikin maman nata ta rubuta ta sha to wannan nono zai- zai gudana zai rika gudana sosai ba wata wana yaro idan ya- har yanzu kuma in ta sha wato yakan zama allah ta'ala yakan kare jaririn da yake cikinta ita ma kuma duk wannan laulayi na mai ciki allah ta'ala duk zai kare ta dama dai mun faɗi shebarta wajen masu asar'u epilepsy eh, farfadiya kuma idan gidan ana ganin cewa akwai aljanu ko shekaru suna damun gidan ana iya rubuta a jikin bango ko dai bangon ɗaki ko bangon ah, katangar gidan ko a rubuta a rataye a wani bango to Allah zai kare wannan gidan daga cutarwa irin ta shaitanu Ba- ita ma kuma sotuka wanda ya rubuta ya sha za ta amfane shi wato kamar dai a ce yasin lima ƙuri'a duk wani abu da ya yi niyya a zuciyarsa ta yi masa ko ta kawar masa to Allah subhanahu wa ta'ala zai kawar kai da ganin wannan lafazin ko baka iya karatu ba idan ka ga lafazan da suke cikin wannan sura ta a kafin muka ce ko? Eh, wannan ta. wanda ya rubuta ta ya wanke da ruwan sama ya zama yaro yana fama da irin ko kashin eh, haƙori da ake faɗa ko da yake likitoci suna ce ba wani ba wani kashi da zai wannan kashin eh, haƙori ne kawai dai yaro a daidai wannan matsayin haƙorinsa yana ƙoƙarin fitfita wato zai kasance yana jin ƙaiƙayi komai ya kama ɗauka zai isa a bakin komai kana ɗauka to wannan ɗin to sai ya ɓata mace sai ya rika gudawa sai sai a rika ce ai ai kashin haƙori ne to abin da yadda zai saka haƙorin ya fito ba tare da wahala ba shine rubuta ita wannan sura ta ƙaf a shafe masa dadashinsa zai na daina jin irin wannan kaikayin kuma dandanan haƙoran za su fito babu wata wahala mai ciwon ciki shi ma idan ya sha allah ta'ala zai kawar da wannan ciwon ciki akwai maimuna akwai ibn abbas akwai M- maimun ibn maharan da ibn abbas yadda a tabbata a gare su wanda yake karantawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta wannan surar kaf da dama daga cikin sa- sahabbai a bakinsu suka koye ta a san da yake yin sallah saboda yawan karantawa ke sallar magariba ko eh, sallar asuba yana yawan karanta surar kaf to wanda shi ma yake yawan karanta ta Allah ta'ala zai sauƙaƙa masa magagin mutuwan nan za a karɓi ransa cikin sauƙi hadisi ne wannan inda cin sura akwai waja'at sakaratul maut bil haqq وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك جداك فبصرك اليوم حديد da wannan aya shahararriya ce kusan ah, musamman da ya faka shabna an ka gida aka na tabbatar a kundin kowa akwai ta an ba san ba shi eh eh to ai yanzu kaman ma ni nake kaman ba a- ba a kundin mako amma a kaman su kaman yan gata wanda suka yi karatu a gida a gaban iyayensu wannan ba ba zuwa da kundi ba Ah, kamar shi sardauna da sardaunan mahaddata eh eh to a yau ai haka ne fa a takarda aji eh to amma dai wanda zai karanta a tsangaya a to to ai a gane fa waɗannan abubuwan da suke a kundin su ne fa malam ɗin fa in fa ba ka da su fa Eh, da kai da kowane da honorable kowane yalla bai da na ofis duk iri ɗaya ne kawai eh ba ka da abin da zaka gaya wa Allah kuma ba wanda zai zo gurin ka yace yana neman ka roƙa masa Allah in ya zo sau ɗaya sau biyu ba zai ƙara zuwa ba don ka saboda ba zai ga komai ba to amma a kundi ne shine tun daga A zuwa Z duk wata bukata da ka sani ta duniya akwai yadda za a yi a raure ta a cikin kundi eh tun daga A har zuwa Z go in abinci kake nema akwai a- abin da za ka karanta in gero kake so in dawa kake so in riga kake so in zani ne in menene ga addu'a ta musamman ta wannan ɗinki in kana son mace budurwa kake so bazawara kake so akwai addu'a ta musamman ta bazawara akwai addu'a ta musamman ta budurwa Eh, kuɗi kake so to sannan ko abin da ya shafi matsaloli hakan nana ko wani ma na wani ramuwar gayya ko abin da ya shafi kulla zumunci soyayya farin jini farjini samun kuɗi samun aiki samun wani duk abin da ka sani akwai shi a cikin kundi da an zo an gaya ma kawai ka buɗuwa kawai za ka yi kace to ga abin da za a yi shine kawai sai dai kawai dai muna kira ga masu kungi cewa galibi akan samu 'yan su 'yan kurakure duk abin da ya shafi in dai ayan ƙur'ani ce za ganta ɗoɗar ba kuskure amma da an shiga waɗansu lafazai na larabci ko wani magana ta hadisi to a nan ne fa take sai gani ana cancanzawa su fa saboda ba a san ma'anar ba Mm. to wannan kawai shine saboda haka da Allah a ƙara riƙewa kundi a kankame in an ga wa'yansu kalmomi da ba a gane wato a samu wani malami shi kuma na ilimi abin kuma da yake ciwa su masu ilimi kenan wato to a ƙwarya malam har malam shehi har shehi ga shi ga muride ga wani ne an ba zai iya ɗauko littafi da aka rubuta irin wa'anda aka rubuta irin asiran na aji irin su a, mujarrabatu dairaji din nan irin su mujarrabatu sunusi irin su a, ko irin su mumba usulul hikima ko irin su irin waɗannan eh? eh, irin su shamsul ma'arul kubra din nan to su abin da yake ci musu tuwo a ƙwarya shi ne a ce kamar wato za a rubuta daga ya ayyuhal ladina amanu ko Eh, a- a- ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddamu ko Eh, gara ma wannan an dan fito da abin fili kawai ke za a ce kawai a- a innal ladina amanu a, zuwa ahada to duk wannan da yake wajen duk wannan suturorin na ƙarshen surar eh, abin nan eh, kahafi ne ko to sai ga cewa shi bai san shi dole yana ga romo amma kun tilai tsallake to irin wannan irin wannan din su a irin wannan littafan ba a rubuta ayar gaba daya ko surar gaba daya sai a ce daga guri kaza zuwa guri kaza daga guri kaza zuwa guri kaza a haɗo maka wajen in ka gane wata ba gane wata ba to wannan kawai shi ne to wannan shi ne sa su kuma ba su da kundi su ba su da kundi su kuma ba su da yadda za su iya fitarwa da laƙanƙuna daga cikin irin waɗannan littafai ɗin sai dai wanda aka bada ayar gaba ɗaya to shi ma akwai waɗansu istilahat wanda ba za su san shi ba abin da sa duk na san wannan saboda ni kowane ɓangaren kamar yadda bahari yake a waka to yi za a kowane ɓangaren bahari ne eh, na yi masar to- to to yi za duk na san kowa ga irin yadda muke rayuwa a nan ga irin yadda muke rayuwa a nan in ka zo kuma boko ga irin yadda muke rayuwa a boko to shi ne saboda ka- a kundi yana da muhimmanci kwarai da su da ƙarshe yawwa yawwa yawwa ta nan za a gane da gingiɗin makaho Eh, to- wato amma ai akan samu din su gaddawan da sanin sun san cewa wannan ba makaranci bane to amma saboda akwai yan kallo sosai ah, kuma yana da farin jini sai ga cewa ana zuwa a sa allo a a wajensa muna da malam ah, umar eh, mai darasin eh, ah, ba mai darasin yan kwari na can na gasho ba shi ma wannan ya zauna gasho a nan sabon gari kuma ina jin har yanzu yana nan a kurna eh, malamin mu ne suna daga cikin wanda suke zuwa kallon darasinsa amma mu mun san ba makaranci ba eh, ba zai iya kawo wasu mu yi da kafa Eh, da wani kuma Allah ya ba shi ganin gyara to ko dan wannan ma sai ake zuwa gurin sa eh, to akwai wannan hmm? ba ka shamar an ka gida aka cewa ne eh, kowa yana da wannan a kundinsa Eh, maganin ciwon ido ce asalin abin mu dai da muka sani a tsangaya rubutawa ake a a aina a ai shi malam zai san ai aram yawa a mugurji ne a mugurji ko Eh, na kwalli ni suna sa kwallon ma yanzu uku da dida eh eh zan sai sa kajal da akwai bida ko to shine za a zo za za a tisa to wannan da ake tisa kwalli a kai to a jiki ake rubutawa eh, kwalli da ake sakawa a ido to wannan dutsen shine kuma yanzu muna da dutse ka kaga akwai dutse na gurji akwai dutsen nika akwai dutsen markaɗe da yanzu ban san ko akwai su waɗannan uku amma Eh, yanzu ko kuwa akwai irin garwai garwai da mutane suna ranar da muka je wajen sarki kaga yana zancen ai kana nan kai ko sarkin ringi yana zan- zancen gyarte ko Eh, yana ce a kyarte kyarte za wato mutum ne da yar abin da alaƙe wani wani dan kurtunsa alaƙe yana ce a gyarte gyarte gyarte ko eh, eh, ko wata kwariya haka nan ko ko- ko- wannan kuma suna cewa a kawo mini hura ko fafa ni yanzu wannan ba ba a jin su. a kawo hura ko fafa da mutum shi kuma yana yawo da kayan aikin irin wannan ko ko in- in kana da kwariya ko in kana da wani koko ko wani ludayi za a fafe maka shi ko kuma yana fafan amma za a gyara maka shi to sai ka zo wajen sa to shine wannan eh to amma yadda muka samu wajen Imam Shafi'i da wajen malamai shine rubutawa ake yi kullum za a rubuta a wanke rubutawa da za'afaran da ma'ul wardi za a wanke eh ba da ruwan tawada wannan wanda muka saba ba shi ne ruwan tawada wannan za'afaran ma'ul wardi da shi za a rubuta kullum da safe a wanke ido kullum a wanke ido kullum a wanke ido har kwana bakwai to wannan ciwon idan ko duhu na ido ganin wato baya watsakewa sosai muna da arramat irin ciwon idan nan ko dai mai ja ko mai kwantsa irin waɗannan har ma ciwon ido waɗanda suka kance kamar ma ana ga ba maganin su eh, ma'ul azara ma'ul azara shine glaucoma hatta ma irin waɗannan Eh, to saboda duk ana amfani da shi a irin wannan Eh, wani kuma akwai sunaye da ake karawa da shi muna da su yawanci duk a rubuce suke to shi ne in zo kuka daya sai mu shi kenan ya zo ma shiga wacce muke karanta ba ta kare ba hutun da mun yi bayani sai ka karasa a hayoyin da za mu karanta za a kara kuwa minti uku to to tun muke ai shige na ma sai mu ita kuma wannan wacce ce wannan kamar mutum ba shi lafiya ka je ka duba shi to in ka karanta suratul zariyati a wajen to Allah zai sa ji saukin wannan ciwo din duk zafin sa duk ciwon sa Allah sai ya sauka masa kuma sannan ya warke da wuri Eh, in ku har ya kasance ta ajali ce cutar to kuma Allah zai gafarta masa idan kuma ya kasance mace ce take naƙuda sai ka karanta aka tofa a ruwa sai ta sha eh ko aka karanta ba eh a take tana sha za ga ta haihu babu wahala in kuma kai mafarkin wato kana karantawa da aidin nan na kowa dai yana da in kai mafarkin kana karanta wazariya ci zarwa to kayi kayi kusan angwancewa kenan ko kana nema ko baka nema za a zo a yi maka albishir da an baka yarinya eh wannan sai kaman gaddawa da daman eh, wani wani lokacin ma za a gani fa a kundin ba wai wani abu ne ma za a karanta na a rikuna wani wuridin fa wala ta zo wala ta ki wala ubanta ya hana ta wala ta zo wala ta ki wala ubanta ya hana ta sai sai ga dandanin ta ta tau a guje a guje duk duk irin waɗannan surkulle ne amma tun da ka yi imani shi ke sai ga dandanan ya yi sai saboda haka koyaushe a gane magani magani tasirinsa yana mahaɗin a jikinka yake warkewa da rashin warkewa a jikinka ne ko menene ka gani ya faru in an dade ba a warke ba a jikinka ne in an warke dandanan a jikinka ne in cuta ce wacce ba a warkewa kai ka ake to duk wannan a jikinka ne to ya kamata mutane su rika kyautata niyya ba wai maganin ba ya zama ga maganin to hannun sanca da sai kai kayi imani za a warke shi wanda zai amfani da ya yi imani za a warke sannan kuma sai ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ka ka kuma roƙe shi din a warke din to to sannan ya yi to wannan shine dai abin da za mu faɗa muna ciki sai ga shi malam abubakar ko shi ne goma ne a shafa da kuma muna tsare masa addu'a yanzu eh na da shi ne ne ake rubuta ita sotul hujirati Eh, na da me fa Eh, kaf Eh, da kamar ko yaro hakan nan ana so kamar ya zama haƙorinsa sun fito babu wata wahala Eh, eh, ta- eh, ta ta- ta haƙuri ba da an shafa masa adadashin wannan ruwan da aka wanke to zai daina wannan laulayin kuma haƙorin su rika fitowa ba wata wahala Eh, zai- ya- yawancin ni abubuwan da nake faɗa da yawancin mujarrabai ne in aka dubi daɗewar da aka yi ɗin wato an zazzo a kansu wani sun san dai na zauna a gashiwa a gashiwa gidan janka to nan ne cibiyar amma jar kawai dai almajiri ne kawai mutane ne dai kawai suka gano hasken abu da ya da manya da yara da mata da malaman gari hasu ko dai mutum ya zo ya ce ga wani aiki an ce za a yi me- me ya kamata a yi ko kuma na samu aiki ga maganin ga abin da za a yi din amma na so ka fara karanta ko da ɗaya ko biyu ko ka rubuta ko- ko ko- ko abin nan ko da bismillah ne in je in ci gaba da yi su suka san abin ko kuma a idan malami na ne ya kira ni cikin gida eh, idan na zauna kan ce a ai kuma a nan kai ne malamin ni ne ɗalibi shi yanzu zauna a kujera shi in koma ƙasa yi fata wadda zai yi wanda a kullum za ka samu cewa a lalace abin da na kirga kullum mutum takwas dai sabo zai zo sabo sabo jiya takwas gobe takwas shekaru za ga cewa sai ga cewa an haɗa da yawa sun naikin sufi ban san wanda aka haifa ba ne sufi ko lokacin ban zo gidan su mala abubakar ba saura shekara hudu sufi 8 sannan ban zo kano ba to sannan ne na zo kano da ko kuma tun sannan fa ne har yau ake wanto ka ka san ku an daɗe lalle za a gwagwada abubuwa duk abin da ake so a gwada za a gwada duk abin da kake so a gwada insha Allah a wannan rana ko a gobe za a ga me wannan bukatar ya zo to saboda akwai experience sosai da sosai akan irin wannan to muna fata da duka ga shi shi malam ah, bukar mai ashafa mun san da irin littafan da ya wallafa na abin da ya shafi abin da shi shugaban kungiyar ushaku wani hamis tukur gadon kaya da ya yi ɗazu maganar sha'anin ɗariƙa da kai da ke wakan ɗariƙa da kuma magan da ake game da sufaye ya wallafa littafi kwarai daga ta tintime mai akan wannan wanda aka kaddamar a can masallacin khalifa sheikh saka rabi da kuma waɗanda ya rubuta kwanan nan raddi akan eh, yan shi'a ko kuma a raddi akan wani da ya yi wata wallafa a inda ya soke waɗannan sahabbai ba dai musamman manyan na gaya muku dama manyan ra'as dama ake zo idan an ana so za a rushe a wani tunani ko wata mazhaba ko wani addini to waɗanda suka fi riƙo da shi waɗanda in babu su babu wannan to su ne za a zo da ƙarya da yarfe da jafa'i da ƙage duk a ce musu to da an saka shakka wato ta mutane wato sun shiga shakkarsu an cusa musu shakkarsu ko an rushe su shikenan addini gaba ɗaya ya rushe kana ɗaukiya sai na abubakar da umar na daga na aisha daga addinin musulunci babu addini to saboda sun waɗannan za su ji wanda dai ayar muhammadu rasulullah ta nuna mana cewa kamar irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne tun tun annabi adam ma yana tabo yana tsakanin tabo da rai annabi ne kuma ya san shi annabi to su ma haka nan sahabbansa a attaura ga siffarsu a linjila ga siffarsu kafin a haifi annabin a zahiri kafin a aiko shi ko tun zamanin annabi musa an san waye abubakar waye umar ba ma shi ba duk sahaban ma duk an san siffarsu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin a haife shi an ji a bakin annabi isa alaihi salam wa mubashiran bin bi rasuli ya ci min ba'adi ismuhu ahmad to a ce wai abin da ya tabbata tun shekaru aru aru aru aru ake karanta a littafin kuma Allah ba a tatsuniya ba kai kuma yanzu ka ka zo kai ka- ka ka kuma ce ba haka bane wayannan mutanen makareta to kenan Allah subhanahu wa ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ai magana ba za ta fadi ba saboda ka Allah ya saka masa da alheri eh, kuma sai ga shi kuma sardaunan mahaddatan Najeriya ga shi nan kuma ga ga sarkin shugaban mawaka na ushaku na kasa gabaki daya kuma ga bahari wannan dama shi bahari ne ba shi da gefe Eh, jamilu a kofar waika sauran kuma waɗanda eh eh ga kuma shi malam eh eh, ga shi kuma malam malamin duk ga sanan dai wanda ke iya hangwa shi kwa dama sharu maloli kullum dama da shi ake ga sanin kun shi ga wannan kuma wanda shi ne zan ce dan halaf mulak ah, malam malam usman idris tun da aka fara karatun a- a dai nan unguwar shine kullun yana nan kullun yana nan kullun yana nan eh eh so to saboda haka da- daga kuma shi sharif ne wanda shi ma duba tun daga can sharife yake zo ga malam tun da yake ga miciji ba amina ja na ce ai ga bahari yana nan Hmm? Eh, da ai wanda je bai ji an faɗa to je ban Allah bai sa na hango shi ba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin